مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na Professor Ali Gwandu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yankun watan ramadan yau juma'a bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna tunan cikin suratul safat yau za mu tashi aya ta tamanin da uku wa inna min shi'atihi la ibrahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آل أئفكا آلهة أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين
kamar da muka faro bayanin cewa suratu safat sura ce ta makka wadda yake kamar sha'anin surorin makka suna kira zuwa ga tauhidi muka ce wannan surar tana kira zuwa ga girmama Allah kuma ta ɗauko abubuwa guda uku kashin ta na farko yana faɗin girman Allah da irin halittun da Allah ya halitta da girma kamar sama da ƙasa da mala'iku da aljannu da abin da tsakanin sama da ƙasa da kudura ce da iko ne sashe na biyu kuma yana maganar annabawa yadda suka sha gugurmaya da mutanensu kuma daga ƙarshe Allah ya ba da nasara ga annabawan ƙarshen sura kuma yana tanzihi tsarkake Allah daga wasu abubuwa da aka laƙa mai na ‘ya'ya mata da wasu abubuwa na tawaya wanda Allah ta baraka ta'ala zai bure mu kai ne kamar da za mu ji kuma jiya mun fara magana game da annabawa mun yi magana annabi Nuhu da yadda Allah ya bashi nasara ya sanya zuriya ta su kaɗai suka kasance suka wanzu a bayan duniya wata makiyanin shi da suka saba mai suka saba mai kiran su da ya zuwa ga Allah da Allah ya tashi sai halaka su bai bar ko zuri'a su ko ɗaya ba sai kasance annabi Nuhu tsaye ne zuri'a ta ta wanzu bayan ƙasa to bayan Allah ya gama babu kisa annabi Nuhu duk waɗannan ana kawowa ne domin an nuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka damu annabawa da suka zo kafin kai su suka samu nasara ga al'ummarsu kada ka damu annabawa kafin kai sun sha wahala amma dai ƙarshen yana kasancewa ga mutanen kirki don haka wata rakna alaihi fil akhiri da salamun ala nuhin fil alamina muka ban mai kyakkyawan ambato daga ƙarshe sai kasance cewa waɗanda suka yi gwagwarmaya da annabawa suka jayayya da su ba a jin su babu kowa da su annabawan suke kyakkyawan ƙarshe kuma annabawan suke samun kyakkyawan ambato su suke samun nasara daga ƙarshe bayan Allah ya gama ba mu kissa annabi Nuhu sai Allah ya ce wa inna min shi'ati ila Ibrahim kuma haƙiƙa cikin mabiya addinin annabi Nuhu akwai annabi Ibrahim baka annabi Ibrahim shi ma cikin mabiya addinin annabi Nuhu yake dukkanin su musulmi ne in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin doka annabi ibrahim musulmi ne annabi nuhu musulmi ne addinin annabawa musulunci ne abinda annabi Nuhu ya zo ya kira na abauta ma Allah shi kadai kada abauta ma wani sai shi to shi annabi Ibrahim ne ya kira kuma da hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu al-anbiya wa abna'ul allati dinuna wahidun wa shara'ibuna shatta yace mu tarsashin annabawa mu jama'a annabawa mu annabawa haka muke kamar waɗanda yake mahaifinsu ɗaya ne addinin mu ɗaya ne shi ne tauhidi amma kowa da shari'a ta yi lokacin da muke azumi ba lokacin wasu ke azumi ba banu isra'ila kwana arba'in mu kwana talatin lokacin da muke ibada kaza ba lokacin suke ibada kaza ba amma duk da ibada su da samu ruwa ake wa Allah shi ne dini na wahidun addinin mu ɗaya ne babu wani annabi da an ka aiko aka ce a bauta mu wani ba Allah ba واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا لهم من دون الله آلهة يؤبدون أجعلنا من دون الله آلهة يؤبدون كتنبيه أن مكا أيكو كافين كيبا متبطن يا مسوى أبن بوتا جسكي بوتا وغا هو يسوء الله يكي بوتا ما شيني وإن من شيعته لإبراهيم للي تكين جماعة مبيا الدين النبي نوح أكوي النبي إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم lokacin da ya zo ma Ubangiji ne da zuciya tsarkakakka fitakka daga shirka. Ibn Abi Hatim ya ruwaito hadisi yace haddathana Abu Sa'id al-Ashaj qala haddathana Abu Usama an Auf qala qultu li Muhammad ibn Sirin mal qalbu salim na tambayi Muhammad ibn Sirin babbar tabi'in da nace ni qalbu salim da Allah ke ja'a rabbahu bi qalbin salim lokacin da Annabi Ibrahim ya zo ma Ubangiji ne da zuciya fitakka tsarkakakka ƙala sai ya ce ya alamu annan laha haƙƙun zuciya tsarkaka ita ce wata san Allah gaskiya ne wa annan sa'ata a cikin lamai barfiya kuma ta san cewa ranar alkiyama gaskiya ce sa'a gaskiya ce babu shakko cikin babu shakko cikin ta wa annan laha ya ba'aku man fil qubur kuma ta san Allah yana tayar da waɗanda a cikin kabari don kaga ba za ka zanta yana da ta zuciya ba sai ka imani da waɗannan abubuwan kai da Allah gaskiya ne ka yadda da cewa ranar tashi alkiyama gaskiya ne Allah yana fitar matattu daga cikin kabari duk waɗannan abubuwa ne na gaibi sai ka yadda waɗannan abubuwan ne da muka ta jan hankali cewa kada ai amfani da da hankali kada ai amfani da abin da ake ji daga ɗan boko aqida yadda ake ji ga turawa na yadda da abubuwan da ba gani ba a'a abubuwan nan na gaibi suke tabbatar da kai da imaninka kaga Muhammad bin Sirin ya tabbatar muna al-qalbu salim zuciya kubutatta wanda Annabi Ibrahim ya zoma Allah da ita duk wanda kike so ya zoma Allah da ita to ya kasance ya yarda da Allah gaskiya ne ya yarda da tashi al-kiyama gaskiya ne ya yarda da za a da mutane daga cikin kabari Annabi Ibrahim ne yayi sai Allah ya ce qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun ka ambata lokacin da ya ce ma baba ne da mutane ne ni kuka bauta ma da iske suna bautin gumaka ya ce ni kuka bauta ma a iskan alihatan yanzu kirkirin karya na abin bauta allolin karya abin bauta na karya duna Allahi kuma bayan Allah wa'inda ba su ne Allah ba to yi duna suke nufi da bauta yanzu kun kyauta ya kasance kun yi amfani da abubuwan bauta wanda ke na kirkirin karya ne su ne musu buɗe baki suka ce ku bauta musu ba sannan ‘yan an adami zani na abin da ya cincinta a bauta ma ko ɗaya ba su cika ba ba su cincinta a bauta musu ba fama ban nukun bi rabbil alamin wani kuke tunani da ubangijin talikai da kuka tunani sai kun sa mai kishiyoyi don me kuke tunanin Allah bai isa a bauta mai shi ɗai ba sai kun haɗa shi da kishiyoyi in kun yi haka ba ku kyauta ba fana ba na ruwacin cin nuju
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم الله كيف نظر نظرة في النجوم النبي إبراهيم سيكل لسما يكل لسما يكل لتوراري الأرب تقول لغبا سنة شوى لمن تفكر لون جزاء يتنالي أنه نظر في النجوم شوى يكل زواج توراري in mutum da tauri sai in zai je tunani sai kalli sama haka za ka fana zara nazaratin filiju sai kallo zuwa ga tauri haka ya shi yana tunani sai ya ce musu mai fafara in ni saƙi sai ya ce musu bari da lafiya wannan ce musu da ya yi ni saƙi bari da lafiya yana da tawili bari da lafiya rashin lafiya ba ta jiki ba don shi annabi sallallahu ya siffanta shi da cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗi magana da ba haka ba a wasu wajaje ciki sai ya siffanta sai ya faɗi wannan game da hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yakzib ibrahimun nabiyyu qattu illa thalathat kadabat annabi ibrahim alaihi salam annabi bai taba faɗin abinda ba haka bane sai wajaje guda uku sintaini fi zakin lahi biyu ya faɗe su ne game da Allah yana kariya qawluhu cewa da inni saqim cewa da wannan kenan cikin mu na cikin suratul safat da fa nazara nazaratan fi nujumi fa qala inni saqim to wannan abin da yayi shine na dai wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha sai cikin suratul anbiya kenan inda yace musu babban mu ya kare wannan goma babban su ya kare wannan goma kan bayan ya ya sa hannu ya kare goma kan sai yace babban ne kaga duk abin da ake nufi ya faɗi abin da ba shi yake zuwa ga kansu kamar da zamu je da ibnu kasir zai ce sai annabi ya ce wa wa'idatu fi sha'ni sara ta uku ɗaya ga sha'anin sara mata ta lokacin da ya zo da ita da sarkin da zai ansarta fa'innahu qadima fa'innahu qadima abba jabbari annabi ibrahim alayhi salam ya zo da mata ta sara inda garin wani sarki mai zalunci wa ma'ahu saratu yana tare da matar shi sara wa kanat ahsanan nasi sara ta kasance mafi kyawun mutane mace mai kyau faƙala da hafi annabi ibrahim ya ce mata inna hadal jabbara wannan sarkin azzalimi in ya alam annaki murati ya glibni alayki in ya san ke matata ce to zai rinjaye ni akan ki zai hanshe ki fa in sa'alaki in ya tambaye ki fa akhbirihi annaki ukhti ki ce mai ke uwata ce fa innaki ukhti fil islam ai ke uwata ce a musulunci kaga ai ba ƙarya bace ko ta uwa take إنما المؤمنون إخوة أكديدين فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك yake bu duk bayan kasa ban sa akwai musulmi bayanan da ni da ke ba za ka yi uwa muke falamma da kala abahu ra'aha ba'abu ahlil jabbari lokacin da ya shiga kasa wannan sarkin azzalumi ya shiga cikin garin shi sai wasu daga cikin mutanen shi sai suka ga tara fa atahu fa qala lahu sai suka zo suka ce ma wannan sarkin لقد قدم أربك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك mun ga wata mata ta shigo gari nan babu wanda ya kamata a ce mata shi ce sai kai fa arsala ilaiha fa ukiya biha sai ya aika ta aka zo da Sara fa kama Ibrahimu alaihi salam ila salati sai annabi Ibrahim ta shi kama sallah ita kuma Sara an tafi da ita inda sarki falamma dakhalat alayhi lokacin da ta shiga gare shi ta shigo a fadar lam yatamalak an basada yadahu ilaiha nan take da ganin ta sai kai hannu zuwa gare ta fa qubidat yaduhu sai aka rike hannu ne bisa abin da ya rike hannu ne ba qabbatan shadidatan aka rike hannu ne riko mai tsanani fa qala laha sai ce mata idi illaha an yutlika yaji ke yi roki Allah ya saki hannu na hannu a sake shi wala abuduki bazan cutar da ke ba roki Allah a saki hannu na ba zan cutar da ke ba fa fa'ala sai ta aikata ta yi addu'a bayan hannun ya saku fa'ada sai ya koma ya kama ta fa qublibat ashadda min al-qabati al-ula sai aka rike shi rikon da aka jinke shi jinkar da ta fita farko fa qala laha mithla zalika ya koma ga ya mata haka ki roki Allah in ni kuce yanzu zan ba zan sake ba fa fa'ala sai ta aikata fa'ada ya koma na uku faƙubigar ƙashar jami'ar kambatar ne ula sai aka jimke shi jimkar da tafi biyu na farko faƙara sai ce iri illaha an yi liƙa yaji ke wuƙi allah ya saki hannuna falakin laha allah abu rage ne suka na rinta miki da allah ba zan cutar da ke ba fafa'ala sai ta aikata faƙublikat yadu sai kuma aka saki hannun shi wadda allazi ja'a biha sai kira mai babadin da ya zo mai da ita faƙara da musu ya ce mai innaka inna ma a taita ni bi shaifani kai shaitan ne ka zo da shi wata ba mutum ba ce walam ta ki ni bi insani baka zo min da mutum ba mutum ta ka gani ba aljannu da Allah ka su wuce kawai fa akhrijha min ardi da Allah ku shi su da gargina ku ce su wuce kawai su sauri su tafi fa ya hajara mata hajara wata baiwa a mata ta kyauta ta tafi dokar ta dawo ƙara fa aqbalat tamshi sai ta jiyo tana tafiya falamma ra'a ibrahim alayhi salam lokacin annabi ibrahim ya ta dawo in sarafa sai ya gama sallah ya sallame fa qala laha sai ce mata mahyab me labari qalat sai ta ce mai khairan ta ce alkhairi insha Allah kaffa Allah yadal fajiri Allah ya rike hannun fajiri wa akhdama khadiman hagga ya bada mai hidima ta tabu da ni an abu raya abu raya ce bayan rato wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce tilka ummukum ya bani ma asma'i samai yace hajar ita ce mahaifiyar ku nan da ya ku iya ruwan sama saboda su laraba sun dogara ne da kiyo sai haki ya hito su ce yaku iya ruwan sama to ita mahaifiyar wannan hajar wannan bai wanda aka bayar domin ita ce mahaifiya ga annabi isma'il sai annabi sassana ya ce annabi ibrahim bai taɓa faɗin maganar da ba haka ba sai wuri uku ibn kasir rahmatullahi alaihi sai ce fa huwa hadithun mukhrajun fi sihah wa sunan wannan hadisin ashabu sihah da ashabu sunan da sun ruwaito shi min turuqin ta hanyoyi daban-daban walakin laisa hada min babil kadhib alhaqiqi amma wannan ba ƙarya ce ta hakika ne ba allazi yudammu fa'ilu wanda ake suka a cewa makaryaci kake wannan da annabi Ibrahim yayi ba haka bane hasha wa kalla Allah ya kare ya kiyaye inna ma atlaqal kadhiba annabi yayi amfani da kalimar ƙarya ne ala hada tajawuzan domin ya nuna daga babin majaz ne ya nuna cewa eh ya dai faɗi abin da shi ne saurare bai fahimci haka bane wa inna ma huwa min al-ma'arib yana cikin abin da malaman balaga ke cewa al-ma'arib fil kalami li maqsadin shar'iyyin dini yayi shi ne domin maksudi na shari'a na addini kun ga yana halatta a faɗi abin da ba haka bane domin kariya addini a wuraren da addini ya yadda ai haka ba ka je ka kirkiro hadisi ba ka wani ba ka ce don kai kariya addini kai ba ka kirkiro ta matsala ka faɗi kamar da suke yi a'a amma dai kaga wannan annabin Allah ne zaka shi abinda annabin Allah yayi kun ga yayi shi ne akan daidai na farko kenan na biyu san annabi sallallahu ya ga ya muna yana halatta wakin wayan da yake halatta ayi ƙarya na farko akwai inda musulmi da kafirai suna yaki sai ka je ka ga ya maka da rai ka musulmin nan naga sun yi shiri in kuka yadda kuka haɗu da su kun halaka kaga wannan sai ya sa musu tsoro cikin zuciyarsu to wannan ya halatta da kuma wuri na biyu na na na islahu zatin bai in mutum biyu na na gaba sai kokarin sulhun suka ce wani ko yana ganin kimar ka wani yana ganin darajar ka wani yana ganin kaza shi ma wani ka gaya mai waje na uku wajen da miji cewa mata ta karya amma ya mata karya ba don ya ci hakkinta ba ba ya mata karya ya ɗauke mata dukiya amma yana ya ce mata muna nan muna jira albashi kuma ya albashi ya ga alat amma suna nan suna jira saboda ya ƙarshi na february yana jiran na march sai ce har yanzu muna nan muna jira albashi har yanzu albashi albashi bai da yake so ko ko ya ke kalle ke ce ka kin fi kowa kyau duk irin wannan ƙarya ake nufi kuma ya san ba haka bane amma ya gaya mata sai ta ji daɗi hankalin ta ya kwanta su kaga wannan wani gefe na addini wani gefe shi ma mutum ga mata ta yi don haka annabi isma'il shi ma annabi ibrahim shi ma ya yi game ya yi ga mata ta yi don shi an je lahira sai ce yayi amma ga mata ta yi wannan yake kawo wannan da yake ba ba fi zacin lahi ba tayi fa qala inni saqim sai ce ban da lafiya mun fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da magana ibnu kasir fata wallahu anhu mudbiri فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون طيب sai Allah tabaraka taala ce fatawallau an mudbiri lokacin da ce musu bai da lafiya ya zo a wasu riwayoyi har na hadisi da bai inganta ba cewa ce musu yana da annoba yana da ciwon da ake doka qa'um akwai ciwo da a garin wanda adda shi kai kusa ga mutane ana doka sai ce shi gare sai suka wuce suka bashi domin kai ya rika musu shine fatawallau an mudbiri sai suka juya mai suka bashi baya suka je za su je wajen idin su ne wani idi da suke wani biki da suka yi suka tafi shi kuma annabi ibrahim faraga ila alihati sai juyo zuwa ga wayannan gumakan nasu faqala yace musu ala ta'kulun ba za ku ci abinci ba su mutane ya idi ne abincin su na sallah abincin su na idi sai su aje gumakan sai su je can bayan gari in suka yi abin da suka yi suka dawo kafin su dawo su wayannan gumakan a tunaninsu sun samu abincin albarka daga kowane gunki an kawo mai abinci a aji shi kuma annabi Ibrahim sai ce musu bismillah ga abinci na ala ta kuluna ba za ku ci abinci ba malakum la tanquna yana ka kula da yayin ku yin magana ba ba ku magana saboda babu wanda ya cincinta a bauta mu sai wanda ke magana wanda baya magana ba a bauta mu don shi Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yana magana Allah ya ce yawa annabi Musa magana magana walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu Allah yana magana don shi duk in ba mu'tazila ba har asha'ira cikin sifofi bakwai sun sa al-kalam wata siffa Allah ce tana na magana kuma wanda bai magana bai cincinci a bauta mai ba don shi lokacin da annabi musa ya ba annabi harun asamiri ya kawo bautar ɗansa ɗan maraƙi ana bauta da annabi musa ya dawo cikin abin da yana gaya musu cewa ɗan maraƙi bai cincinci a bauta bai ba sai ce awala ya rauna allah ya ji ilayhim qawlan wala yamliku lahu naf'an wala dara yace ba su ganin ba ya iya musu magana in shi mai magana ba ya amawa don ka ɗan maraƙi in ai mai magana tun da ba ya iya mai da ansa to bai cincinta a bauta mai ba sannan ba ya amfani ba ya cutarwa wannan duk siffa ce ta ubangiji don ka siffa ce ta ubangiji yana magana a kwanakin da suka wuce mun yi magana a tafsiri na biyu game da tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya muka ce tauhidi ya kasu kashi nawa kashi uku tauhidin rububiyya shine na ayyade da Allah shine ubangiji wato shi ya halitta shike shike azzatawa kuma shike sarrafawa wannan shine tauhidin rububiyya kawai ka yadda Allah shi ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya halicce ka sannan shi ka azzata ka shi ka azzata tsuntsu shi ka azzata kiyashi shi ka azzata duk komai da komai sannan shi ka jujjuya lamura radda ya saddara maka rasu radda ya gada ma a haihi wani wannan dunna shi ne muka ta tauhidin rububiyya shine mai aka aika Allah da bauta ko a kaɗe ta Allah to tun da shi ke arzikawa shi ke halittawa shi ke juya lamura to yanzu shi ɗaya cincinta a bauta mai na uku muka ce tauhidul asma'i was sifat shi kuma tauhidi na sunayen Allah da siffofin Allah a tabbatar ma Allah sunayen shi da ya tabbatar ma kai ne a tabbatar ma Allah siffofin shi da ya tabbatar ma kai ne in Allah ya ce kaza yana da kaza a tabbatar mun yana da kaza to shine nan yanzu ya ce musu malakum la tanqiquna misa ba ku magana domin shi ya san ubangiji ne yana magana tunda ubangiji ne yana mai magana zaka cikin siffa Allah a yadda Allah yana magana a yadda duk sunan da Allah ya kira kanshi da shi kuma a yadda duk siffar da Allah ya kira kanshi da shi min gairi tamthilin wala takyifin wala tashbihin wala ta'tilin ba tare da an yi kama da an ce wani yana kama da Allah yana ji ji ne kama da wani yake ba a'a Allah yana gani gani ne kama da wani yake ba a'a ba tare da kuma an ce can za mu ɗebe mai gani baya gani ba tare da kuma an ce ganin Allah iri sai an yaya ganin Allah yake ba a tambaya yaya ganin Allah yake ba a sani ba wal kaifu majhul don shi su ahlus sunna suna tabbatar da wannan siffofi su tsakiya suke tsakanin mu'attila da mushabbiha yanzu akwai wasu mutane da ake man mu'attila mu'attila sune masu ta'dilin sifofin Allah ya ce Allah yana da hannu baya da hannu Allah yana da ido baya da ido Allah yana magana baya magana wato duk sifofin Allah sai su kore su akwai mushabbiha masu kamanta Allah da da ibayine Allah yana magana ce Allah yana magana kuma yadda ake magana Allah yana gani kamar yadda mutane ka gani duk ba haka bane su ahlus sunna sunna tsakanin sifati bainal mu'attilati wal mushabbiha ahlus sunna a babin sifa tsakanin al-mu'attila da al-mushabbiha su suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kai ne ba tare da sun kore ba ba tare da sun kamanta ba ba tare da sun ce kaifa ba yanzu misali yanzu Allah yana gani ahlus sunna sun tabbatar da Allah yana gani saboda ni ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ya tabbatar da yana gani sun ce Allah yana da ido ba dan yace yana gani suka ce yana da ido ba saboda yace tajribi ayunina jaza'an liman kana kufir Allah yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni kaga Allah ya tabbatar da yana da ido su sun tabbatar da Allah yana da ido don Allah ya tabbatar da yana da ido ne ba dan yace yana gani bane sun tabbatar da Allah yana gani domin Allah ya ce yana gani to sun tabbatar da Allah na magana wa kallama Allah Musa ta kalima walamma jaa Musa limiqatina wa kallama rabbu id qala rabbuka saboda Allah ya ce yana magana suka tabbatar da yana magana amma Allah yana da baki ko bai da ba su sani ba saboda bai saboda bai tabbatar suwa ba ku gane ba kiyasi ake ba to a tunda yana da ido yana gani zaka tunda yana da baki yana yana magana tunda yana magana yana da baki a'a yana da baki bai da baki bai faɗi ba ba mu taɓa ganin Allah ba sai abinda aka ba mu labari game da shi zaka magana da yake shi ya san yadda yake magana zaka sai wani ya ce a an ce yana magana an ce kenan Allah yana da baki babu wanda ya ce haka nan shi adalci ahlus sunna abinda kai yasa ba su ce Allah yana da baki ba don bai ce ba zaka yanzu ba cewa suka Allah bai da baki ba to suka ba mu sani ba mu ba mu san komai game da Allah ba ba mu tabbatar suwa ko mu kore sai abinda shi ya tabbatar maka ne ko abinda ya kore mai a to ya da ai a ce yana magana babu baki sai mu ce ana magana babu baki Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannuwa suna da baki to ranar da kiyama hannuwa za su yi magana kun ba su da baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la alamu hajaran bi makkah yusallimu alayya yace na san wani duki a makka ta tana aiko ni da yake mai sallama duki yana da baki duki bai da baki amma kuma ya yana wa annabi sallama yace na san duki da kai mai sallama don ka su'alu sunna suna tabbatar da siffofi ne wanda Allah ya tabbatar maka ne yadda ya tabbatar maka ne su ba su tambaya su ce kaza yanzu sai wani ya ce to yanzu kun in kun tabbatar da siffa kaza Allah kun kun siffanta shi da mutum sai mu ce a'a zai yi Allah yana da siffa amma mutum yana da siffa amma siffar kowa da abin da yake cancanta muka je baka ji baka ji Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un ba babu abin da ya kama da Allah ba sai ce wa huwa samiul basir kuma Allah mai ji ne mai gani sai Allah ya ce har ata al-insani min ad-dahr lam yakun شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي به سيتمي وجعلنا سميعا بصيرا أنا لا أعلم سميعا بصيرا وما يحكي لي شوية بصيرا أما يجب ganin Allah ne na Adam ba kan sai ce Allah da gani saboda sai to da fadalan samiyan basira saboda sai ce Allah ya ji saboda Allah ya ji amma ko alama aka jin rawa jin dan adam jin usul jina wanda an ya dauka bai san abin da ake gani ba in ma kaga kai magana baya ji shi ma Allah kad sami Allahu lillahi jariluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa yasma'uha wa rakuma Allah yana saman foka saba samawa yana jin abin da ake nan da na Aisha da Abu ce wani abin take faɗi ba na ji amma Allah tabaraka wa ta'ala yana ji Allah yana jin kukan tsuntsaye, Allah yana jin na kifaye da alitu da yawa da ban sani ba da tsutsotsi, ba ka jin Allah da ganin Allah, ba irin jin Allah da ganin ɗan adam ba ne. Amma bai hana mu ce Allah yana ji, Allah yana gani, kuma ɗan adam yana ji, ɗan adam yana gani. Amma kowa da nashi hudu, ba ka mu ce Allah yana magana, amma ba irin magana ka bace, ba irin magana ta bace. Ba ka Allah yana da hannu, Allah ya ce wallafi nafsi biyadihi, Allah ta bar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam na rance da wanda rayuwa ta take ga hannun shi Allah ya ce wa qalatul yahud yadullahi maglula hullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha Allah ya tabbatar maka yana da hannu so ne ce subhanallahi in kace Allah yana da hannu ka kamanta shi da dan adam sai mutum kai da kace yana ji yana gani ba kuma ga ya tabbatar da dan adam yana ji yana gani a aiki ne da gani ba irin na dan adam ba da ce hannu ne ba irin na dan adam ba ne komi nashi daban ne don shi ya ce kafin ya tabbatar da yana jira da yanzu da ce laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kamata shi haka da wani zo inda Imam Malik ya ce kaka ya ce da bashi labai kai fal istiwa sai ce istiwa ma'lumun wal kayfu majhulun was su'alu anhu bid'a wa imanu bihi wajib yace al-istiwa uta Allah ya ta kal ashi sananne ne ya da ya ta kal ashi yana sama ta yaya yadda ne ta mujhul ba mu sani ba ba mu gani ba ba a ba mu labarin yaya yadda ne ta ba don haka imani da shi wajibi ne tambaya bid'a ne don haka duk abin da Allah ke faɗi wal kayfu majhul duk abin da Allah ke faɗi yace yana yi annabi sai ya ce ubangiji yana saukowa zuwa saman duniya wacce ƙarshen kowane dare ya yi rowa ya ce ina mai roƙo in ba shi ina mai bukata in biya mai yanzu ina abu jahali da ya ce zaku bishiya cikin wuta ya za a yi haka ya kawo da bido to tun da irin tunani irin na shi kusa abin da ke cewa sai ya ce ai ƙarshen dare a najeriya ba shi amerika ba wani allah ka saukowa sai mu ce wannan shine alkaifu walkaifu majhul ba mu sani ba ai ba mu sani mu labari aka ba mu aka ce allah yana saukowa mun yadda allah yana saukowa ya yake saukowa ba mu san yadda yake saukowan ba yadda ake ba mu labari haka haka muka bayar kuma shi ya halicci lokacin America shi ya halicci na Najeriya to haka al'amari ne na gaibu an ba mu shi labari kuma mun yadda da abin da aka ba mu labari in mutum yana da tauhidi yayi imani da Allah da rububiyya sai da uluhiyya sai da asma'i wa sifati sai ya huta nan abin da yake nuhi miƙa ma Allah lamari shi ya san yadda lamari yake yadda ya ce haka ake yadda ya ce haka ne yadda annabi mamu labari haka ne mu mu yi tunani in kaza kaza ne babu haka tunani in kaza kaza ne irin tunani shajaratu zakum ne na Abu Jahl irin tunanin cewa za a jewa da su da abin da suke bauta cikin wutar jahannama sai an ce za a jewa annabi Isa tattalin kawo matsala ga abubuwan da ake fadi shi kuma mumini lokacin da aka ce mai Allah yana saukowa da kashin dare na uku na ƙarshe ya ce ina mai roƙo in ba shi abin da ke cewa ne bai lokaci ya ina da ina da bukatu ga Allah in je na yi zunubi in roƙi Allah ya gafarta ni shi mumini kai na yarda da abin da annabi sassa ya faɗi ba ka zan je in kai kuka na amma ba ya yi kawo wasu abubuwa ba na tawayayyen hankalin shi ne in aka hito mai da abubuwa ga zahirin su Allah ya hito mai da su to zai sha mamaki don haka mun yi imani da duk abin da Allah ya faɗi na gaibu mun yarda da shi kuma mun ce sami'ina wa aqwana Baka su waɗannan gumakai annabi Ibrahim ce malakum la tanqikuna wanda ya saba ku magana ne ubangiji wanda ya halice ni ni na san shi magana yake yi ana saukar sami wahayi ana yin magana amma ku waɗannan suna bauta mu kuma kun kare su faraga alaihi
فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون faraga alaihim darban bil yamin sai ya kai musu bugu da hannun shi na dama gumakan ya sassare su fa aqbalu ilayhi yazifun sai masu bautar gumakan suka juyo zuwa gare shi suna sauri qala sai annabi ibrahim ya ce musu ata'buduna ma tanhituna yanzu kuna bauta ma abubuwan da kuka sassaka da hannayenku wallahu khalaqakum wama ta'maluna kuma Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa na farko annabi Ibrahim ko yana musu malamin suka ce Allah shi ya halice ku shi ya halice waɗannan itacen da kuka sassako kuna yi yoshi Allah zai halice ku ya halice itace sannan ku sassako itacen ku sassaka su kuma ku mai kishiya da su wannan iyakar zalunci kenan ba ku mai adalci ba me yasa ba za ku samo daga abin da su itacen suka ku su kuma kan suka halitta ba ko ku samo daga abin da ku kuka halitta amma yanzu ku an yi muku tu zero da yawa ku Allah ya halice ku itacen da kuka ɗauko kuka yi gumaka su ma Allah ya halice su kuma kuwa Allah Allah ki shari da su ba ku kyauta ba shi ne ata'buduna ma tanhituna qala ata'buduna ma tanhituna kuna bauta mu abubuwan da kuke sassakawa da hannayenku wallahu khalaqakum gaiku Allah shi ya halice ku ku wa ma ta'maluna da abubuwan da kuke aikatawa daga wannan akwai ta matsala babba a tauhidi ake ma khalqu af'alil ibad imamu bukhari har littafi yayi juz'u khalqi af'alil ibad cewa halitta ayyukan bayi Allah ya halice su ayyukan bayi Allah ya halice su amma amma ne bayi hisabi don an ba su zaɓi wannan matsala ce mai muhimmanci fahimtar ta watan Allah duk abin da aka yi yanzu misali Fir'auna da Hamana da Karuna da Abu Jahal da da da Shaytan duk da suka kangare ma Allah sun fi karfi ne ne in ba haka Allah ya so ba inda yana da kai yana da iko da ba haka zai yi musu ba kai yanzu da yawa kana cewa kai inda tana da iko da ba dinga ɗauke wutar lantarki a Najeriya ba. To, amma an fi ƙarfi ka ake ɗaukewa. To, irin haka ne shi ɗaya wa Allah ya fi ƙarfi ne ba da zai yi shi, haka da auna da ƙaruna a duk ƙasar mashi'a suke. Duk suna yi ne Allah yana da ikon kama su, Allah ya bar su suna aikatawa. amma ya yarda da abin da suke a'a wala yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum Allah shi abin da ya yarda da shi shine ai mai da'a amma wanda ya ne kangara ba kan ƙarfi ne yayi ba ta lalace yake sannan ko kai kasan dominion ɗinka ana samu haka ya kasance ka ce wani kai yayi abu kuma kana iya hana shi yayi abu wani sai ya ce wallahi wani da kaza gina ina iya sa a ɗaure shi amma na bashi ko ba a samu haka da yawa to kaga to kai ma da haka to bale fir'auna da da shaytan da wajibi Allah yana iya halaka su duk Allah yana iya tsaye da su Allah yana iya jira su su koma ba sai karfin Allah suka ba shine wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah ya tsaye ka da duk abin da kuke aikatawa amma kuma wa hadaynahu najdayn mun shirya mutum hanya ta alkhairi mun shirya mutum hanya ta ta ta shari an nuna mai ta alkhairi an nuna mai ta shari an ba shi zaka duk wanda ya aikata da zakan kai ne ya aikata ba lahira Allah ba zai ce mutum ba zai ce ma yanzu duniya mutum ba zai ce to ai Allah inda ya ga dama da ana ya musulunta eh to ai tun ne yin haka shi ya ga dama ya ka za ka kaddara Allah ce ba aka ga hujja da haka sai a ce dauki yuka ka daba mu cikin ka ai in Allah ya nuna haka ba ta ba ta cutar ka ba ka yadda da haka kuma ka dauki yuka ka daba mu kanka za ka fashe kuma in cikin ka ya fashe kuma Allah ya kaddaro amma ba ka yadda ka yi haka ina ba ta mun fahimta ko in ka ga tirela ta tsoko da kaya da yawa shi ka kwata in Allah bai nufa ba tun da ka ce Allah bai Allah bai nuha ba ba za ka take ka ba kuma in ka take ka Allah ya nuha za ka take ka amma ba za ka yadda ka shiga ba za ka ba ka ba mu Allah hujja da wa'annan ayyuka ba a cewa ai dubbe da mai saboda ya ba mutum zaɓi yana gane daidai yana gane ba daidai ba shine wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna qalu bunu lahu bunyan قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قالوا له بنيانا yanzu kan yayi ta ba su hujjoji sun kasa magana saboda wannan hujja ta cewa Allah ya halicce ya halicci itacen nan kun ɗauki itace kun mai zuwa gunki kuma kuna sa su kishe ba su da ansa don haka sai suka koma zuwa faɗa ƙalubun da bugun yana suka ce a gina mai wani rami ba alƙufin jahim a gina mai wani gini sai a jawo shi cikin rami a jawo shi cikin wuta fa'aradu bihi kaidan suka so su makirce shi suka so su cuce shi suka so su yi mai kaidi fa ja'alnahum al-asfalin sai Allah ce sai muka sanya su ne a ƙasa muka bashi nasara sun so su mai kullin makirci su sa shi cikin wuta su kulla mai sharri Allah ya ce sai muka bashi nasara sai ya kasance shine a sama da su wa qala وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم طيب كيف da suka so su kula mai zuwa cikin wuta Allah ya ce kula yana rukuni bardan wa salamun ala ibrahim shine fata Allahu al-asfali sai muka sanya su sune a ƙasa muka sanya shi ne da nasara sai Allah ya ce wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi bayan yayi nasara gare su ya kasance sun sashi wata sun da wuta bata tuke shi ba bata kone shi ba sai ce inni zahibun ila rabbi ni kan zan je inda ubangiji na ta zai hijira in bakku sai hadi da sannu ubangiji na da shiryar da ni ina tsammanin ubangiji na ya shiryar da ni rabbi habli min as-salihin ya ubangiji ka bani cikin salihai ya ubangiji ka azzata ni da da fa basharnahu bi gulamin halim sai muka mai bishara da wani da mai haƙuri shine wa shine annabi isma'il a nan yana cikin wajajen da ƙwar'ani ya saba ma Bible, ya saba ma Old Testament. Bible ya tabbatar da wannan Ishaƙa ne, ƙwar'ani kuma ya tabbatar da wannan Ismaili, kuma musulmai suna tabbatar da Ismail ne kuma tabbatar da Ismail shi ya fi zama daidai. Saboda gaya na farko Allah ce fi bashar na gubi gulamin halil mun yi mai bushara da yaro ɗa mai haƙuri to kun ji bisharar da Allah ya wa annabi kun ji ba haɗu suna ne ba ko Allah ya ce na yi mai bishara da ɗa yaro kuma mai haƙuri to kada ku ji abin da ya hau bismillah فلما بلغ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Allah ce falamma balaga ma husaya lokacin da yaron nan ya kai iya tafiya da kai da kawo tare da uban kala ya bunayya inni awafi manami anni albahuka yace ya kai wannan yaron karami nayi mafarkin cewa ina yanke ka kuma mafarkin annabawa gaskiya ne hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da haka aka fara mai hadisin na Aisha daga cikin sahih Bukhari cewa an fara mai da mafarki da ya mafarki sai ya ga daidai mafarkin annabawa gaskiya ne yace ya kai wannan yaron nawa nayi mafarkin cewa ina yanka ka fanzur ma za ta yi tunani ka gani ne ra'ayinka game da haka ni dai na yadda zan miƙa wuya kuma zan yi abin da Allah ya ce dukkanin shirar zafi gare su annabi Isma'ila shi za a yankawa annabi Ibrahim shi zai yanka ɗane guda da yake da shi kaga akwai zafi kenan ko sai ya ce mai fanzur ma za ta raji ba ka gani me kake tsammani game da wannan qala ya abati albatu umar yace ya baba na aikata abin da Allah ya umurce karka samu damuwa na miƙa wuya na yarda satajiduni insha Allah min as-sabirin insha Allah zaka samu cikin masu hakuri insha Allah wannan umurnin na Allah na cewa a yanka ni na yadda da shi a tafi falamma aslama فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين tsaye sai Allah ya ce falamma aslama lokacin da duk su biyu suka mika wuya suka mika wuya ga al'amarin Allah haka Allah ka so yanzu ba har tunani cewa a yanka mutum to mai fa'ida yanka mutum ba a'a haka Allah yake so eh sai Allah ya ce sai suka mika wuya ga Allah wasu malamai suna faɗin Allah yana jarabtar mutum da abin da ya fi so Allah wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna cikin wannan kalimar da Allah ya jarabce shi cikin cewa yanka dan shi in Allah ya nuna da shi da ɗan wayar su saboda annabi Ibrahim ya taso yana tsananin son Allah ya roƙi Allah ya bashi ɗa Allah ya bashi wannan annabi Isma'il sai annabi Isma'il sai annabi Ibrahim ya kamu da son ɗan nashi annabi annabi Isma'il da ya kamu da son Isma'il sai Allah ya kashe ya jarabta shi to bari in gani da ni da shi ba kashi da su sai Allah ya ce a yanke shi to yanzu zaka fito cewa ya bi da su zaka da yayyarta cewa ya fi son Allah shine wa ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarabce shi kuma ya cika ya tabbatar da cewa Allah ya fi so shine falamma aslama lokacin da annabi ibrahim da isma'il suka mika wuya ga Allah wa tallahu lil jabir ya kada shi ta goshi ne ya kasance goshi yana haka ana yanke mutum ne ta gaba sai so ya yanke shi ta baya domin me domin kada ya ga fuska ta ya gudu ya ga fuska ta ya ga fuska ɗana yana yanke shi wana dainahu an ya ibrahim sai muka kira shi ya kai ibrahim kar saddakta ru'ya ka ci jarabawa ka ci jarabawa dama so akai a gwada a gani inna kadhalika najzil muhsini haka muke saka ma masu kyautatawa ka kyautata ka nuna ka fi son Allah da danka don ka ci jarabawa sai Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsini inna hadha al-qatl inna hadha inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala ibrahim
kadhalika كذلك نجزي المحسنين kalace inna hadha lahuwal bala'ul mubin lalle wannan babban bala'i bala'i ne bayyane a ce ka yanke danka wani bai iya kada dane ya je ya sallah ba saboda kawai ka- ran ɗaya ya baci wani bai iya hana dane kallon abin da bai dace ba kada ɗaya ya baci yanzu wannan in aka ce ya yanke dane ya kuke gani zaka muke ta gode ma Allah Allah da ka kawo mu wannan zamanin Allah ka sa mu bi ka inda lokacin da ake yaki ne a ce a hito yaki wasu mu da yawa da uzuri za su bai wasu ku da yawa uzuri za su a cikin sojin toba da amfani Allah ya ga babu labarin waɗanda suka ba da uzuri kuma Allah ya kira su munafukai don haka mun ka gode mu Allah da bai jarabce ka ba yanzu a ce ka yanki ɗanka da shi ɗaya gare ka wanda sai ka sai da ka daɗe baka same shi ba don haka Allah ya ce inna hadha lahu al-bala'u azim lahu al-bala'u mubin lalle wannan shine bala'i bayyananne shine wanda ibtala Ibrahim rabbuhu kenan Allah ya jarabce shine wannan bala'in babba sai Allah ce wa fadainahu bi dhibnin abin sai muka musanya mai da wani abin yanka mai girma shine aka musanya mai da rago daga nan aka sanya sunnan layya da sunnan hadaya cewa ana yanka layya da hadaya domin ayi koyi da Annabi Ibrahim don Allah ka ji mutum nawa da rago ya zube ya ce rago ne ga layya ji aka ne wani ayewa Annabi Ibrahim aka ce ya ci dare guda daga ya je ya ci dare amma yanzu mutum rago in ka ce da waya ce ya ce rago ya ci ya dinga wa kalle da ba a ce nan cewa ne ba kuce laye ne ne kuce ta gane akwai bambanci ta gane da imani yake wannan asalin laye yanke rago mutane waɗanda ba su laye suna da shi sun fi masu laye yawa wanda suna da halin da ya kamata su laya waya ta tana sayan rago hili ne da ya sayan aje yana sayan rago mota ta da yake so ya sayan rago sai ne a banki yana sayan rago komai da yawa duk dukkan su yana iya ba da su ya samu lahiyar ɗana in bai da lahiya in ɗana bai da lahiya yana kai shi asibiti to kaga amma da Allah ya ce a kawo rago sai ya ci nuna ya kawo kabe da ba'adi bale ya sa kaga annabi Ibrahim lalle wannan ya kasance babban bala'i ne ya kasance bala'i bayyananne ne inna hadha la huwa al-bala'u mubin Allah ya ce wa fadaina bi bibin abi akwai kisa da ake kawo nan duk da yake ba ta kasance ta ingantacce ba cewa rago zuwa aljanna kullun suka tashi da safe sai ɗaya ya karanta azkar azkaru sabahi sai ya ce shi ka wallahi ina aljanna kowa ba karanta ba azkar ya ce da da kace azkar ina aljanna ai ya inga ana nan ana nan aka kawo lokacin da an za a fanshi annabi Isma'il sai aka dauko wancan da bai azkar aka zo aka yanke shi aka mai sai aljanna kaga sai ya kankana ya kankana ya kankana aka zai kowa aljanna za ka in wannan ya tabbata da Isra'iliya ne la'alla in ya tabbata kaga yana nuna cewa dai azkar dai suna suna tsari akwai tsarin da suka bai da ya aljanna ya kace azkar a hito da shi an da ranar yuka sai Allah ya ce inna wa bariha bi wa tarakna alayhi fil akhirin sai muka bamma annabi Ibrahim kyakkyawan ambato a ƙarshen zamani mi ake menene salamun ala Ibrahim da ambaci annabi Ibrahim sai a ce alayhi salam aminci ya tabbata ga annabi Ibrahim kazalika najzil muhsinin kamar yadda kuka mun yi haka kamar yadda muka yaka haka muke saka ma duk wanda ya kyautata haka aka faɗi ga annabi Nuhu wato wannan abin bai tsaya ga annabi Ibrahim ba kai ma in ka kyautata ma Allah Allah zai kyautata ma kai ma in ka bi Allah Allah zai kiyaye ka zai ma mafita kai ma in ka yi daidai Allah zai saka ma don shi ana kawo wa'annan kisoshin ne saboda me saboda kazalika najzil muhsinina domin a kawo maka kissa kwata-kwata sai a ce to darasin da a ciki kai ma in kai tana tabbata gare ka kaga sai mu yi kokari mu zama masu kyautatawa innahu min ibadinal mu'minin bismillah إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين da ana ce innahu min ibadina mu'minina lalle shi annabi Ibrahim yana cikin bayin mu'minai kamar yadda mun faɗi an kira annabi nuhu mu'mini jiya ko siffan mu'mini ce siffa mafi tsaranta amma annabi ne manzo ne shi ma cikin ulul azmi min ar-rusul ne sai Allah ya ce wa bashsharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin sannan muka mai bushara da ishaqa annabi daga cikin nagartattun bayi wannan shine dalilin cewa wancan annabi Isma'ila ne sai ba bukata a yi tikira an an ce na farko ba ya ce fa bashsharahu bi gulamin halil sannan kuma Allah ne ya ce fa bashsharahu bi isa kaga ya kama a Qur'ani ba a samu irin wannan irin wannan tikira na na na na maimaici maimaici ne wanda zai zama kenan bai yi fa'ida ba ai an faɗi ai mu bushara da shi kazo an gaya muna an kawo kissa ta kuma an koma kawo kissa kuma an koma bushara da shi a'a wannan shi dalili na farko dalili na biyu cikin suratul hud cikin suratul hud Allah ke ba mu labarin mala'iku da suka zo gidan annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa mar'atuhu qadimatun fa dhahikat fa bashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub lokacin da mala'iku suka zo za su je su halakar da mutane annabi Lut sai suka tsaya gidan annabi Ibrahim sai suka samu mata tai suka yi mata bisharar annabi Isa suka ce mata zaki hayi annabi Isa wa min wara'i ishaqa yaqub annabi ishaqa shi kuma zai haifi annabi yaqub kai ka hai a haifai ko sai aka mata bishara cewa zaki samu ɗan suna ne ishaq shi kuma zai haifi wani ɗan suna ne yaqub to shi ne a cikin da yana yawo kuma kace a yanke shi abin ya zama wasa kaga Allah ya gaya musu alƙawari ga ɗana za ku yi suna ne ishaqa kuma zai koma samar da wani ɗa yaqub zai haifi to tun yana ɗan ƙarami ne aka ce a yanke kaga in shi ne kaga ba mu hikima kenan sun san ba a yanke sai su to ko dai wancan bisharar da mala'iku suka ba mu ba gaskiya ba ce ko kuma a a wasa ce ake gwada ai ba zai yanku ba tunda an bamu labari kaga babu cewa ya zan bala'i bai nan ne kenan kawai kamar a ce baka zo ka azali ba amma mun tabbata ba ba zai yanku ba ne saboda haka tunda jaraba shi aka yi to annabi Isma'il ne shi ba ai mai alƙawarin zai haifi wani ba kafin a haife shi anna annabi Ishaqa da aka yi mai annabi ya sa ce wa min warai Ishaqa Yaqub tun kafin a haife shi aka ce mai zaki haifi Ishaqa Ishaqa zai haifi Yaqub kuma haka yanzu a cikin wasu sashe na littafansu cewa ɗanai guda da shi yake da kuma annabi isma'il shi ɗaya ya zama ɗa guda da shi ɗaya ake annabi rashin babban ɗa su haka ɗa guda ya zo cikin littafan ahalin kita da cewa ɗa guda ne wanda shi ɗaya gare allah ya ce yanke kuma hakan gaskiya da ya zama bala'i kana da ɗa ɗaya a ce shi za ka yankewa da a ce kana da ɗa kana da wani ɗa wanda yake to kuma daga baya sai suka zo suka ce ishaƙa ne saboda me saboda hasada ga larabawa su jikokin ishaƙa ne su kuma larabawa jikokin wane jikokin annabi ismail za ka suna sun a ce nasu ne an ka gwada ba naku ne an ka gwada ba za ka su ne ke baya da wuya yi hari kuma kalma amma wa zai nan take su su canza littafin su su ƙara wani abu za ka suka goge inda ismail da suka ta ishaƙa ne domin mai domin su ji jayayya suka yi su duniya suka son suka a ce su suka canye ɗansu ne aka yanke nasu ne babansu ne kakansu ne amma dai wa'annan dalilan guda biyu na cikin suratul safa da suratul hud sun tabbatar da cewa annabi annabi Isma'il ne in wannan shi yafi tabbata gobe sai mu tashi innahu min ibadil mu'minin wa bashsharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shi eh to shine ai zamu tashi gaba zamu tashi gaba duk gaba daya zamu zo mu yi magana annabi Isa wa bashsharnahu bi ishaqa zaka mun kawo ta ne don wa bashsharnahu domin mu faɗi waccan bashsharnahu bi gulamin halil da wannan bashsharnahu ahsanta alamin ai ba da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyi da muke amsa
alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri mai tambaya ta farko yana cewa sun kasance suna sallar tarawihi sai rafkanwa ta kama liman ya yi raka uku ya sallame sai mamu suka a suka gaya masu cewa raka uku aka yi sai liman ya tashi da niyyar ya cika raka'a guda ya sallame da su zama hudu ya sake mancewa kuma sai raka'a biyu ya sallame sai daga baya ya tashi ya kawo raka'a daya a matsayin cikon wayancin rakawoyi uku malam shin wannan sallah ta yi
wannan sallar ta yi kila bai cikin limaman da muka ba fali ya ce sabu gulma sannan bai shigo cikin na gwamnati ba kuma ma mun kun ki tattara mai wani abu ku yi mai tarbace insha Allah za a sami sauki sallar ta yi kuma zai yi sujuda qabliya man na kasa wa zada sujada qabla salami don haka ana yin sujudu sahwi ga sallar nafila imam al-bukhari ya ce babu sahwi fil fardi wat tatawwu yace babu mai magana cewa ana sujudu sahwi ga farilla da sallar tadawwi ya kawo aka na Abdullah ibn Abbas don haka ana yi mata tadaw ana yi mata sahwi yanzu nan ya kara ya rage da ka sai sujudu qabliya wallahu ta'ala wani ce assalamu alaikum malam shine bi sallah ga wanda yake yin sporty bet to sporty bet ko waton cacar zamani kenan wadda ake yi ta yanar gizo yace malam tambaya ta ita ce shin akwai sallata da na bishi ko kuma babu ta na farko bai kamata ana sa waɗanda suke da na kasu da yawa haka sallah ba a sa ba ba da sallah ba da sallah na kammalalle ne sai an diba waye fi ƙur'ani waye fi fahimta addini waye fi shekaru waye fi dattako akwai abubuwa da aka tsara na sharuɗan limanci haka ba a sa liman wanda yake har yana caca in yayi haka in dai ba wajen caca bane su ga sun sallah in su tashi sai sa ɗaya daga cikin su ya ba su sallah amma dai mutane lahiya lau to ba a sa musu liman irin wannan ya ba su sallah in kai sallah baya ne akwai sallar ka amma dai ba a sa shi ya ba da sallah hatta da yadda ake dibawa cewa waye fi kaza waye fi ilimi waye fi shekaru to ko masu sabon Allah suka taru ana diba waye fi sabon Allah sai a nisantar da shi an tambaye bin ba cewa da mai shan taba da mai aski gemu na zo sallawa ake ba su waye ba da sallah sai ce mai shan taba saboda shi mai shan taba yana sako ne daidai lokacin da yake shan taba ya kashe shi kuma mai aski gemu duk lokacin da babu gemu na akwai sako shi tuko sabin ne shi ko da yaushe cikin sako ne ko da yaushe a ce aski ya bage mu ko da yaushe ya aske shi shi kuma wancan in ya kunna ta yayi sako in ya gaba ya kashe ta ya kai to duk ana jiba haka wani sako ne ya fi wani yawa zaka mai caca bai kamata a sashi ba waɗanda ba su caca sallah ba wallahu ta'ala na wannan kuma yana tambayar cewa amma akwai sallarka akwai sallarka
yace malam kamar da ya zo kamar da ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yake sallah ya ji kamar iska ya fita a bayansa to kada yanke sallarsa har sai ya tabbatar ma'ana ya ji wari ko sauti to saboda ya ce hadisai kamar yana cewa saboda shaidan ne yake masa busa sai ce to malam har yanzu da yake an ɗaure shaidan idan mutum ji haka ba zai yanke sallah ba
wai da hukuncin na sallah wayanda zaka ji kamar iska ya fito maka to su ban da su ba irin wannan shida aka daure ba daure shedan yana nufin an karabo da ayyukan kwarai shedan masu sa mutane manyan manyan sako ai kana da shaytan kana da ƙari kana da rayuwarka annafsul ammara lisu'i duk su suna nan tare da kai yanzu haka da ake azumi wani na shan giya yanzu haka da ake azumi wani na wani nau'in sabon Allah saboda me saboda yana da annafsul ammara lisu'i to nafsul amara da su ita ma wani nau'in shaitan ne wannan abin na waswasi cikin sallah na rafkanuwa da wancan yayi duk wannan ba su cikin irin shaitanun da aka daure daga ko yanzu in ka ji wani abu ya busa a bayanka ka juya hatta ya sama a sautan au ya ji dariya sai ka ji sauti ka tabbata ko kuma ka ji rihi don haka ba irin wannan shaitan ne aka daure ba wallahu ta'ala
wannan kita malam ina ne iyakar gemu da ya zama haramun aski ɗaifiya ka gemu shi ne inda gashi ke fitowa akwai saɓanin malamai akwai masu gani arzikin ɗai arzikin wata abin da ya kasance ga mizikin haɓa abin da ya kasance a haɓa akwai masu ganin duk abin da ya sadu da gemu har ya kai ga gashin kai duk gemu da shi shak fauzan yake cewa tahdid ma da shi haidan ba a tahdid me tahdid hatta gyaran fuska wanda ake a gyara gyara gemu suna ganin ba a tahdid saboda bai saboda duk abin da aka cire ciki an cire an cire gemu amma dai abin da ya tabbata shi ne abin da ke ga duke amma annabi sai yana duke ne yana da sudu yana da gashi akan sudu haka wanda ya bashi ya hade to ya fi zama daidai da sunna domin haka ne annabi sallallahu alaihi yake da gashin kai da yazo ya hade da saje ya hade da gemu amma gemu na hakika ne abin da ce malikiya shine abin da ala zikri abin da aka haba wallahu ta'ala wannan ce dola ina da tambaya ni ne ne niyyar yin azumi talatin sai uzuri ya kama ni na aji azumi shin sai na koma yin wata sabuwar niyya tsaye wanda ya aji azumi ya ɗauko azumi dama mun ce niyya cikin zuciya take ba sai ya faɗi ba za ka ramadan ya shigo ya niyya ya azumi kawai yana nan sai rashin lafiya ta kama shi tafiya ta kama sai ya aji azumi so in ya zo sai ya koma ɗaukar niyya ɗaya ya fi ɗaukar niyya sai abu da ta gobe zan tashi da azumi jiya ba tashi da azumi ba kana ɗan jin zazzabi yau zazzabin ya ɗan sauki kana ɗaya naɗewa ta shi kila ka ce zazzabi kake baka yi azumi ba amma sai ka ce kana so ka yi ba ka kai yadda cewa za ka yi azumi yau to sai ka kudurta za ka yi azumi yau amma in haka aiki za ku ji bambanci jiya baka yi azumi ba shi kanje baka yi azumi ba akan rashin lafiya sai ka fara jin dama sai ka tashi sai ka tashi yau baka ci abinci ba sai da ka kawo azan suka ce a wai ma in ce da azumi ya bai yi ba sai tun je da dare ka ka karo ta cewa gobe kan zan dauki azumi tafiya ta ta kama ka daga Sokoto zuwa Kano sai ka aji azumi kwana ɗaya kwana biyu kwana na uku sai ka ce ka bai da in azumi ko da ina tafiya tun da yana halatta to sai ka kudurta haka da baka gobe in ka tashi da azumi azumi yayi amma sai gobe ya zama kudurta haka ba sai baka ci abinci ba har ya goma ta yi sai ka ci a bai in wuce da azumi bai yi ba don haka ni an sai ka ɗauki niyya sai kafin alfijiri ya ceto ka kudurta cewa gobe za ka yi azumi mallami bai yi tu siyama minan laili fala siyama laili duk wanda bai kuma kafin alfijir ya fito kai niyya za ka yi azumi to babu wannan azumi zaka me niyya na gaya muku daga nan ka kudo ta kace gobe zan yi azumi amma ka kai a cikin tafiya ko a cikin rashin lafiya kwana ko uku baka yi azumi ba na hudu kawai sai ka waye gari sai ka ce bari in ce da shi ba a haka dole sai ka kwano da niyya tai wallahi ta'ala
ni addaru ko yanzu um malam muna sa'a da aka tsammani su zamo sa'a da ta zamo aka karba da ranar juma'a yau cikin ramadana ina da bukatu yan kwari suna da bukatu muna tawassuli da addu'arka sai ayi mana addu'a Allah ya mana bacci mun alheri to Allah ya rubuta tawassuli da addu'o'in juna subhanakallah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min an-nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
يا الله ولا ربنا كبام إخلاصي آمين.
الله كبام إخلاصي آمين.
الله كربا من وإنا أيوك دمكي آمين.
الله يسا سبب لما يدك مكي الله إن جري يتشبه قسم الله كيافي من الله كشافيتا آمين.
الله من شيء دبا من تنشن تأبو تامر قسيا سيكي الله من توصلي دوانا شيء دمكي كيافي من عندك كرا كرا آمين. آمين.
Allah ka yafe mana inda laifi ya shiga Amin.
Allah ka yafe mana inda ya ta shiga ya rabu rabbal alamin Amin.
Allah ka gafarta mana zunuban mu na boye da na bayyane Amin.
Allah ka daga darajar mu Amin.
Allah ka rufa asirin mu Amin.
Allah ka gafarta zunuban mu Amin.
Allah ka dauki darajojin mu ya rabbal alamin Amin.
Allah ka san bukatocin mu anan Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya rabbal alamin Amin.
Allah ka san ayyukan da muke aikatawa na sabo dare da rana masu yawan aikata sabo muke kai kuma mai yawan gafara kake sai dai gafarar ka tafi sabon mu Allah ka gafarta Amin.
mana Allah ka yafe muna Amin.
Allah ka wanke mana zulubban Amin.
mu Allah ka shiryar da mu hanya mafi zama daidai ya rabbal alamin Amin.
Allah ka zaunar da jihar mu ta Sokoto lafiya Amin.
Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah shinkafa ta sauko Allah mun gode Allah gero ya sauko Allah mun gode Amin.
Allah wasu na cewa gwamnati ta yi muna cewa kai kai Allah mun gode Allah kai kadai kai wahdaka la sharika laka Allah muna ƙara gode maka Allah ka ƙara kawo muna ni'imominka Amin.
Allah azumin bana ya fi sauki bisa ga na bara Allah mun gode Allah ka ƙara sauko san muna ni'imominka wahdaka la sharika laka ya rabbal alamin Amin.
Allah ka yi muna taimako da taimakonka Allah ka yi muna agaji da agajinka Amin.
Allah ka shigar da mu da shiryarka Amin.
Allah masu neman aure nan Allah ka ba su Amin.
Allah ka ba su abin rage mata Amin.
masu neman haihuwa Allah ka ba su Amin.
in ka ba su Allah ka shiryar musu Amin.
Allah ka taya su tarbiyya ya rabbal alamin Amin.
mata masu neman maza Allah ka ba su nagari Amin.
Allah ka haɗa nagari da nagari ya rabbal alamin Amin.
Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazonka Amin.
Allah ka taimaki shugabanninmu Amin.
Allah ka ada su da barar da ka amfani su ta amfanin talakawansu Amin.
Allah ka tilasta musu yi muna adalci Amin.
Allah ka hana su yi muna zalunci Amin.
Allah ka taimaki malamanmu Amin.
Allah ka ada su ga hanyar da ke amfanin su ta amfane mu Amin.
Allah ka datar da su ka ada su ga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka taimaki sunna Amin.
Allah ka ada ta akan bid'a Amin.
Allah ka taimaki musulunci Amin.
Allah ka ada shi akan shirka ya rabbul alamin Amin.
Allah muna tawassuli Allah muna tawassuli da waɗannan ayyukan da muke yi Allah ka karba muna su ka yafe muna zunuban mu Allah ka sa mu aljanna Allah ka yi muna tsari daga wuta Amin.
Allah ka sa babu rabon wuta cikin naman mu ya rabbal alamin Amin.
Allah mun yi imani da kai mun shaida ba wanda ya cancanta abota mu da kai ba abota mu sai kai ya Allah ya Allah ka karbi tuban mu Amin.
ya Allah ka yafe zunuban mu Amin.
ya Allah kada ka kona mu da wuta Amin.
ya Allah Allah ka sa kabarin mu ya kasance wani dausayi na dausayin aljanna Amin.
Allah ya sa kada Allah ka sa kada ya kasance dausayi na dausayin wuta ya rabbal alamin Amin.
Allahumma inna wa la tu'in alaina Amin.
Allahumma yassir lana umurana Amin.
Allahumma ihdina wa hdi bina ya rabbal alamin Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك